بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah ta'ala wanda ya sake tara mu a yau talata biyu ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiya 2024 a wannan masallaci da muke haduwa a dare ran wannan wata mai albarka na ramadan don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu haka nan muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta mahaifanmu Ubangiji Allah ta'ala ya ji kansu waɗanda ba su rasu ba cikin su kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya kana musu lafiya ya tsawaita kwanakin su Allah ta'ala ya yafe musu waɗanda suke da bukatu na alheri a cikin Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu Allah ubangiji ya sada mu da dukkanin alheri ya raba mu da dukkanin sharri muna karatu cikin suratu fusilat da kuma mu tashi aya ta ta goma insha Allah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاععين فقضاهن سبع سماوات يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم نعم الله تعالى وجعل فيها رواسيا a jiya mun ji aya farko Allah ubangiji ya ce kul ka ce da su a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn ya za ku kafircewa Allah wanda ya halicci kasa a cikin yini biyu wa taj'aluna lahu andadan kuma ku sanya masa kine ko abokan tarayya zalika rabbul alamin wancan shine ubangijin talikai waja'ala fiha rawasiya kuma ya sanya rawasiya manya-manyan duwatsu min fauqiha a samanta wa baraka fiha kuma ya albarka a cikinta wa qaddara fiha wataha kuma ya tsara arzikinta a cikinta fi arba'ati ayyamin a cikin kwana hudu sawa'an lisa'ili daidai da daidai ga waɗanda suke tambaya mastawa ila sama'i sannan sai ya nufa zuwa sama wahiyar dukanu ita kuma a lokacin tana hayaki faƙala laha walil art sai Allah ta'ala ya ce da ita sama ɗin kuma ya ce da ƙasa itiya tsawon aukarhan ku zo kuna masu biyayya ko ku zo a bisa tilas ƙalata sai su duka biyu suka ce a taina ta'i'i mun zo muna masu da'a a gare ka da mu da duk abin da yake cikinmu ba ka ba hunna sama a samawatin fi yau mai sai Allah Ubangiji ya hukunta su suka zama sammai guda bakwai fi yau mai ni a cikin yini biyu wa auha fi kulli sama'in amra kuma ya yi wa kowace sama wahayi da al'amarinta wadayyan na sama a duniya bai masabiha wa hibza kuma muka kawata saman duniya bi masabiha da fitulu wa hibzan da kuma tsaro zalika taqdirul aziz al alim wannan tsari ne na Allah al aziz mabwayi al alim kuma masani to waɗannan ayoyi kamar yadda muka ji Allah ubangiji yana bayyana yadda ya halicci sammai da ƙasa da kuma adadin kwanakin da ya halicce su a cikinta a jiya mun ji Allah ta'ala ya gaya mana cewa kafirai waɗanda suke jayayya da samuwar Allah ta'ala da kuma ikonsa da ƙarfinsa sun kafurce wa Allah ta'ala wanda ya halicci sammai wanda ya halicci ƙasa a cikin yini biyu kuma har suna sa masa kinai shine abokin tarayya shine wata ja'aluna lahu andada zalika rabbul alamin to wannan kasar da Allah ubangiji ya halicce ta a cikin yini biyu wa ja'ala fiha rawasiya sai Allah ta'ala ya sanya mata rawasiya rawasiya sune aljibal as-sawabit wato duwatsu manya-manya waɗanda suke kafaffu amma sai Allah ta'ala ya ce min fauqiha ya sa su a saman kasa din wato da Allah ubangiji ya ga dama da sai ya binne duwatsun duk a cikin ƙasa sai zama na ba a ganinsu amma wata hikima ta Allah sai ya bayan akwai wasu a cikin ƙasa ɗin sannan kuma sai ya fito da wasu waɗanda suka zama sun yi tsaunuka suna da matuƙar tsayi tsayin da ba ka tsammani to su ne rawasiya a sawabit a rawasi ɗin shi ne tsayin da duwatsun za su yi a sararin samaniya wannan tsayin malamai suka ce yana da fa'idoji na farko yana kare iska guguwa da take tasowa daga cikin teku daga cikin ruwa wanda ruwa ya fi adadin ƙasa yawa kuma akwai iska mai ƙarfin gaske da take tasowa da waɗannan manya-manyan duwatsun da tsaunukan su da suke kare iskar ma ba ta zuwa inda bani adama suke balantana ta cutar da su sa'an nan kuma Allah Ubangiji ya tsara cewa wasu guraren ba su da ruwa amma kuma yana son ya kai musu ruwa don haka ta hanyar waɗannan dogayen tsaunuka da duwatsu idan aka zuba ruwa a kansu sai su gangaro da ƙarfin gaske sai kuma su samar da hanyar da za su je inda Allah ta'ala yake so su ci haka nan kuma akwai arziki da Allah ta'ala ya sanya a cikin waɗannan duwatsu masu yawa malamai suna cewa kamar karfe duk karfen da za a same shi a saman dutse da za ka samu ya fi karfen da za a tono shi a ƙasa inganci da kwari da wannan ɗan gajeren bincike shi ne abin da aka iya sani idan an ƙara fada da bincike za a ga fa'idar da ta sa Allah Ubangiji ya yi waɗannan manya-manyan duwatsu ana ma cewa yawan adadin duwatsun ya fi adadin mutanen da suke duniya ka kuma Allah ta'ala ba zai yi abin da ba fa'ida ba kuma wannan kaɗan ne cikin abin da aka iya ganowa maka iya ganowa don gane da fa'idoji da hikimar da ta sa Allah ta'ala ya yi waɗannan rawasi ne abin da ba mu sani ba ma shi ya fi yawa to Allah Ubangiji ya sanya duwatsu a cikinta duk da cewa akwai gurin da Allah Ubangiji yake ba mu labari cewa ya sanya duwatsun ne an tame da biko don kada ƙasa ta rika tangal-tangal da wato ya kakkafe ta kenan da duwatsu duwatsun da aka sa suka kakkafe ta su ne suka hana ta tarika tangal-tangal amma wannan baya nuna cewa ƙasa kuma tana motsawa mun gane ko baya nuna cewa ƙasa tana motsawa don suka ce idan aka kore abin da yake a has to kuma baya kore abin da yake a ammu mun gane? da Allah ta'ala ya ce la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir yace idanu ba za su iya riskarsa ba gaba daya kaga da ya nuna idanu za su ganshi wata rana mun gane amma dai sai ya ce ba za su iya riskarsa gaba daya ba da ba za a ga Allah ta'ala ba gaba daya sai ya ce la tarahul absar amma sai bai amfani da kalmar tarahu ba sai amfani da kalmar idrak wato a riske shi ne gaba ki daya ba za a iya ba amma za a iya ganin abin da Allah ta'ala ya so a gani dangane da shi mun gane to korewar cewa ba za a riske shi ba kun ga riskarsa ne ba za a yi ba amma dai ganinsa yana nan za a gan shi za a gan shi ganin da ya dace da shi ranar alkiyama kamar yadda hadisai suka tabbatar kamar yadda ayar alkurani ta tabbatar lillazina ahsanul husna wa ziyada annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-ziyadatu husna ru'yatullah wujuhu yawma idhin nazira ila rabbiha nazira haka za ga Allah ubangiji Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi lailatul badr ko za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata idan ya zama dan daren 15 wani ba zai ture wani ba don ganin Allah ta'ala amma yadda za a ga Allah ubangiji wannan kuma shi ya barwa kansa ne to dan haka Allah Ubangiji ya faɗi cewa ya sanya waɗannan rawasiya manya-manyan duwatsu sun kakkafe ƙasa an tami da miko don ka ta rika yawo da ku ta rika tangal-tangal da ku sannan min fauƙiha wa baraka fiha Allah ta'ala ya albarka a cikin ƙasa wa ƙaddara fiha a ƙawataha sannan ya tsara a ƙawataha a ƙawataha shine arzaƙaha wato Allah Ubangiji ya tsara abincin da yake cikin ƙasa ya tsatsara wani gurin suna da arzikin kaza kuma amma a wani gurin su ba su da wannan abu wani gurin suna da fetur wani gurin ba su da fetur wani gurin suna da shinkafa wani gurin ba su da shinkafa wani gurin suna da uranium wani gurin suna da kaza wani gurin kuma duk ba su da shi don me saboda a samu tabado waɗanda ba su da shi su je su nemo su kawo su ma inda kuke ɗin kuna da wani abin da su ma ba su da shi shi su ma su zo su ɗauka su kai ko ku sayan musu ku ɗauka ku kai musu ko wani a makamacin wani hatta noman da muke yi sai ka ga akwai ƙasashen da sun fi mu noma wannan abin da muke jin mun gada iyaye da kakannu muna nomawa amma gero da ake cewa muna noman gero to akwai ƙasashen da sun lullun kama noman gero ana ganin kamar ukraine sun fi mu noman gero ma da kake gani da haka duka duniya ta shiga cikin matsala ne saboda yakin da ake a ukraine saboda ba a iya zuwa a ji a ɗauko gerin da sauran abinci a kawo duniya mun gane to haka nan za ga wani gurin shinkafa allah ta'ala ya basu suna sarrafawa za su iya ciyar da duniya gaba ɗayanta manomi guda ɗaya zai iya ciyar da afirka gaba ɗaya saboda noma da allah ubangiji ya hore musu za ga wasu ƙasashen irin su japan da taiwan su kuma ƙarafuna allah ta'ala ya basu wasu kasashen kuma za a ga fetur Allah Ubangiji ba su so shi ne wa kaddara fi ha a kawata a kawata kowa aka tsara masa yadda za a bashi abincin da za a bashi arzak ya danganta da yadda ku kuma kuka tsara yadda za ku fitar da abu da yadda za ku tattala shi da yadda za ku sarrafa shi da yadda zai amfanar da ku idan kun yi masa tattali mai kyau kun sarrafa shi mai kyau to shi kenan sai ku yi ta amfana idan kuma kuwa kasa gano shi to shi kenan yana nan dai har zuwa lokacin da Allah zai kawo waɗanda za su fito da shi kuma su yi amfani da shi wani gurin suna da gwal wani gurin suna da azurfa wani gurin ko'ina Allah ta'ala di ya zuzzuba arzaka ko'ina duk inda ka ƙasa to Allah ubangiji ya sanya wani arziki a cikin ƙasar da haka waɗanda suke rayuwa a cikin ƙasar ko dai su tsaya su bincika su ga wata wani arziki Allah ubangiji ya sa musu ko kuma sai ta shan wahala wannan ya rage nasu amma dai Allah ta'ala ya sanya arziki a cikin ƙasar nan kuma gashi yana faɗa mana wa qaddara fiha aqwataha anan gurin fi arba'ata ayyam Allah ta'ala ya ce a cikin kwana uku a cikin kwana hudu ko fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin wato daidai daidai ga waɗanda suke tambaya ga duk wanda yake son ya tambayar yaya Allah Ubangiji ya yi ƙasan nan to ga shi na an gaya masa yadda aka yi mun gane wanda ma bai tambaya ba to ga shi na an gaya masa shine sawa'un lisa'ili daidai da daidai ga wanda zai bude baki ya tambaya da wanda kuma yana ta tambayar kansa tambayar tana zuciyarsa amma bai fito ya tambayar ba to shi ma dai ga amsan nan Allah ta'ala ya bashi haka Allah ubangiji ya halicci kasar nan da kuma yadda ya sassaka mata da abin da ya sassaka mata sun mastawa ila sama'i sannan sai ya nufi ya nufi sama al-istiwa suka ce idan ya ta'addi da ila to yana nufin nufi al-qasd wato ya nufi sama ya je don ya gabatar da ya yi ta yadda take amma idan istiwa'i ya yi ta'addi da ala to kuma yana nufin istiwa'i irin na Allah subhanahu wa ta'ala shine daidaito ko ya zama daidaito irin na Allah ubangiji irin daidaiton da ya dace da shi ko kuma ya zama wani daidaito daban mun ga mun fahimta ko wa idastawaita alaiha Allah ta'ala ce idan ka daidaita akan abar hawarka to sai kai wannan addu'a da ake ta tafiya balaguro mun gane to sannan kuma yake cewa falamma balaga 40 sanatan ko wastawa da ya kai shekara arba'in wastawa ya daidaita sosai wato ya cika ya kammala to sai Allah ubangiji yake ata ina hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi shine shine annabta ke don haka a nan gurin mastawa ila sama sai Allah ta'ala ya nufi sama wa hiya dukhanu a lokacin sama dukan wato hayaki ce domin asalin abinda Allah ubangiji ya halitta abinda duk ake cewa shine Allah ubangiji ya fara halitta alƙalami sannan kuma sai ya ce da shi rubuta sai ya ce me zan rubuta Allah ta'ala ya ce masa ka rubuta dukkanin abinda zai faru to kun ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana Allah wala shay wa kana arshuhu alal ma Allah ubangiji shine samamme tun ba kowa ba komai amma kuma al'arshinsa yana kan ruwa kaga kenan tun kafin a halicci komai Allah ta'ala ya halicci ruwa sannan kuma ya halicci al'arshinsa mun gane sannan kuma sai ya halicci alƙalami sannan ya ce da shi ya rubuta a ina zai rubutun nan a cikin lahul mahfuz sannan kuma ya ba shi izini ya rubuta dukkanin abin da zai faru a duniya gaba ɗayanta har zuwa lokacin da za ta tashi don haka abu na farko da Allah Ubangiji ya halitta shi ne ruwa daga duniyar nan dama ruwa ce ya sa malamai suka ce daga ruwa ne dukkanin halitta da rayuwa ga baki ɗayanta daga ruwa ne waje Allah kulle shayin min alma hay mun sanya komai zai rayu ne da ruwa babu wani abin da ba da ruwa yake rayuwa ba to duka rayuwar da duka duniyar ma gaba ɗayanta ruwa ne amma ƙasa malamai suka ce kamar kumfa ce ta ta teku ita ce Allah Ubangiji ya kaddara ya mayar da ita ta zama wannan kasar da muke takawa shi ya sama aka sa mata duwatsu don su karkafe ta sannan kuma bukhar wato hayakin da yake tashi a cikin kogi wanda mai ake ce da shi evaporation to shine dukhan inda Allah ta'ala yake magana a nan gurin za mu je suratu dukhan insha Allah za mu ji dukkanin yadda Allah ta'ala ya bayyana komai to wannan a hayakin wannan dukan hayakin a lokacin da Allah ya nufaci zai yi sama a lokacin samar hayaki ce wahiyya dukhanun a lokacin Allah ta'ala ya je ya kaddara ta ta zama saman nan da muke iya daga kai makalla fa qala laha baran yayi saman sai kuma ya ce da ita walil ard da waccan kasa da Allah ubangiji ya halitta yace da su itiya qau'an aw karha ku zo da dukkanin abin da ke cikin ku ɗau'an kuna masu biyayya aukar han ko ku zo ko ma ba kwa so bisa tilas a tutun da Allah ta'ala ya kira ku dole ku zo ko kuna so ko ba ka so ƙalata sai su duka biyu suka ce a taina ɗa'i mun zo muna masu ɗa'a a gare ka da mu da dukkanin abin da ke cikinmu da dukkanin halittar da take cikinmu a mala'iku da mutane da dukkanin halittu gaba ɗaya mun zo muna masu ɗa'a zuwa gare ka faƙazahunna saba a samawatin fi yaumai sai Allah Ubangiji ya hukunta su suka zama saba a samawatin wato sammai guda bakwai fi yaumai ni a cikin yini biyu to a nan gurin na san akwai sauran magana da muka ce za mu yi jiya kawo ba mu yi ta ba to idan muka lura za mu ga Allah ta'ala ya ce ƙul a innakum da takfuru na billazi kalakal arda fi yau mai malamai suka ce wannan lahadi ne da litinin mun gane? wata ji aluna lahu an dada zalika rabbul alami wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin kaga fi arba'ati ayyamin ana nufin in ka hada da kwanaki biyu da aka yi ƙasa mun gane kwanaki biyu da aka yi mai aka yi ƙasa wato da kwana biyu da wasu kwana biyu in ka hada su ne za su zama nawa kwana hudu don in ba haka ba to da da ya ce sun mastawa ila sama wa iya dukhanun فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين to kaga da kwanakin sai su zama guda takwas ga biyu talakal arda fi yawmayn ga kuma ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyami kaga ga hudu ga biyu shida sannan fa qadahunna sab'a samayawatin fi yawmay kagan ka hada biyu ya zama takwas kenan mun gane wanda a kaida kuma Allah ta'ala cikin alqur'ani duk inda zai yi maganar ya halitta sammai da ƙasa wa ma bainahuma zai ce fi sittati ayyami mun gane alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahman fas'al bihi khabira shine wanda ya halitta sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida sannan ya daidaita akan al'arshi shine ar-rahman fas'al bihi khabira sannan yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh alladhina tad'una min dunihi laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' duk wanda zaka kira duk wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba wanda shi ne ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin sammai da ƙasa ɗin a cikin kwana shida sannan ya daidaita akan al'arshi da duk wanda za ka kira ko ka bautatawa ko ma bayan Allah Ubangiji to baka da wanda zai taimake ka ko ya cece ka a gurinsa a lokacin da ya tashi kama ka mun gane sannan ce Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin yace allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub wa laqad khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayamin wama bainahuma fi sittati wama massana min lughub cikin kwana shida muka halicci sammai da kasa da abin da ke tsakanin su kuma ba mu gaji ba inji Allah ta'ala kaga ko ina kwana shida yake cewa to a nan gurin dole idan ka zo yin tadabburi ko ka zo yin tafsiri sai ka ce wa kaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin wato a cikin kwana hudu cikon kwana biyu na wancan halitta da Allah ta'ala yi wa kasa kenan kun ga kenan Allah ubangiji ya halicci kasa a cikin kwana nawa hudu mun gane kalakal ardu fi yawmay waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam kaga kenan kwana biyun da aka hada kenan kasa cikin kwana hudu Allah ta'ala yi ta mun gane sama kuma da duk abin da ke cikinta Allah ta'ala yi su a kwana biyu mun gane wannan to da samar da ƙasan duka idan Allah ya ga dama zai iya yin su da kun fayakun amma sai Allah ubangiji ya yi su automatically suka tafi suna yiwa da tafa'al har adadin kwana hudu ƙasa ta gama haduwa sannan kuma ya nufi sama ita ma cikin kwana biyu ya mayar da ita saba a samawatin a cikin kwana biyu idan Allah ubangiji ya fara halittar kamar da malamai suka faɗa lahadi da litinin waje ala fiha rawasiya wa baraka fiha min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha a cikin talata da laraba mun gane sannan fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmaini alhamis kenan da juma'a wa kwana shida kenan mun gane to da Allah ubangiji ya ga dama da sai ya ce sama da kasasa su yi da kumfa ya ko amma sai Allah Ubangiji ya bi wannan process ɗin ya zaɓi abu komai a hankali don Allah Ubangiji ya nuna mana bin abubuwa daki-daki kuma sannu a hankali Allah ta'ala yana son ya koya mana cewa dukkanin abin da zai zama mai inganci ba a son sauri a cikinsa ina kuma yawan faɗa mana wannan ko menene in dai so kace ka zama mai inganci to kar ka yi gaggawa a cikinsa ka tafi a hankali alamai masu hausa suka ce sauri baya hana zuwa a menene sannu-sannu ba ta hana zuwa to duk abin da za ka yi shi ya zama mai inganci to kar ka yi gaggawa ka tafi a hankali al'ana ta'anni da kuma bin abubuwa a hankali dalilin da abin da ya sa Allah ta'ala yake nuna mana haka ce sannan waɗanda za a saka a cikin ƙasa Allah ya gaya mana wal arda wa za'a halil ana Allah ta'ala ya sanya ƙasa lil ana ga mummune al'ana to kaga kenan akwai buƙatar abu abin a hankali abin shi da nutsuwa ta yadda za a yi shi sosai yadda ya kamata ba wai a yi gaugawa ya je rikice ba mun fahimci wannan ba wai a yi gaggawa ya je ya rikice ba ba na mantawa akwai wani da muka sani ya rasu Allah ji kansa da gafara ana ce masa ciki a yi duk wasan ciki ko? to ciki shi ne ya katanga a rana ɗaya kuma ya yaɓe ta a rana ɗaya kuma yana gamawa wajen bayan sallar magaraba sai ta faɗi gaba sai ya kayan aikin banza ko gane to ana son dukkanin abin da zai zama mai inganci to ana son lalle a bi shi a hankali kar a yi gaugawa wani ba ko? ba masha Allah ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين تو مسألة دمتي كي جيا wadda na ce za mu tattauna a kanta shi ne a ko'ina cikin alkurani Allah yana ishara cewa ya halicci ƙasa sannan kuma ya halicci sama wato Allah Ubangiji ƙasa ya fara halitta sannan kuma sai ya halicci sama wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim to al-minhal ibn amr wani ne daga cikin tabi'ut tabi'in ya tambayi sa'id bin jubair ko sa'id bin jubair ya rawaito cewa wani mutum ya zo ya tambayi abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da a gare shi ya ce da shi inni la'ajidu fil qur'ani ashiya takhtalifu alayya nakan samu sabubuwa cikin alqur'anin da nake kasa gane su suna rikitar da ni suna rudar da ni sosai don balarabe ne ta'i ko kuma yana karatun nasu na alqur'ani ne da tadabburi yana karantawa a hankali yana kokarin fahimta mun gane jiya na dan ja mana hankali cewa ba wai su ake kai ta gaggawa ka sauke Qur'ani ba wannan ba shine ahammu ba kuma ba dan haka ba ma Allah ta'ala ya saukar da shi mun fahimta amma wannan din wato maziya ce a ce ka iya karatu alkurani za ka karanta shi tun daga farko har ƙarshe wannan din yana da kyau kwarai da gaske amma abin da yafi muhimmanci shine ya zama kana karantawa kuma kana sanin me kake karantawa kana tintintini a cikin karatun da kake ko mai kankantarsa da ake cewa sayyidina umar ya sauke bakara har ya yi walima wannan ba ya nuna cewa ya faru wannan abin da sayyidina umar ya faru bayan wuce wasu annabi sallallahu alaihi wasallam wal kuma sayyidina umar yana da cikin waɗanda suka haddace alqurani tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan akwai wata sauka ta musamman da yake shine ta tadabburi kullun ka dauki aya daya ka fahimce ta ka yi tunani a kanta ka tuttuno sauran inda Allah Ubangiji ya yi magana irin wannan a cikin alkur'ani ka ga me za ka iya fahimta mun gane? to da haka ne ake iya ake iya gane alkur'ani kuma wannan shine yake ba mutum ilimi in ka ga mutum aka ce wani malami ne to asalin abin da ya nace wajen yi shine tadabburi mun gane shine zaka gano abin da baka sani ba ko abin da ya rikitar da kai ka yi tambaya sai a gaya ba ko kuma ka bincike alkur'anin gabaki daya ka gano amsa ko ka iya ware abin da yake mutashabihi ka gano kuma abin da yake muhkami a cikin alkur'ani amma in gaggawa kake kai kawai maza maza ka sauka ka yi sauka kaza ka yi sauka kaza amma kuma ba abin da ka sani ka ga wannan kuskure akwai kurd wani daga cikin daga cikin tabi'ai wani tabi'i wanda masallaci ne sosai har Allah ta'ala yakan aiko gajimare ya masa inuwa idan yana sallah roƙon Allah ta'ala yake ya bashi ƙarfin da zai iya sauke alkur'ani sau uku a rana a cikin 24 hours kuma haka yake yi ƙunga muna da mai tamanin ko? kana ganin kamar saurin ya yawa to amma akwai wanda shi kuma a cikin kullun sau uku yake sauka sau uku kuma wannan bai hana shi ya fahimci alkur'anin mun gane don ya ba alkur'anin a hankali a hankali ya fahimce shi yadda ya kamata to sannan kuma zai iya zuwa ya ta takararsa yana ta karantawa don ta karantawar shi ma yana da muhimmanci irin nasa to wannan bawon Allah yake cewa ya samu wasu abubuwan da suke rikita shi a cikin alkur'ani to daga cikin abin da ya faɗa a hadda wannan ayar da muke kai wal a'innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn har zuwa inda Allah ta'ala yake cewa qala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karhan qala ta'atina ta'i tambayar da ya masa shine Allah Ubangiji ya ya faɗi cewa ya halici a ƙasa fi yaumai sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun amma kuma a wani guri cikin suratul nazi'at kamar yadda jiya muka yi ishara Allah ta'ala ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkhaha fasawwaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها تسيتي أنكم الله وبنجي ياتي bayan ya gama halittar sammai sannan ya zo ya halittar ƙasa addahu to wannan abin ya sa ya ba da iskali da yawa a gurin malaman tafsiri shi ya sa shanƙi ɗai imamu shanƙi a tafsirin wannan ayar ya ce shi kansa sai da ya samu rikicewa sai da ya zauna ya tunani na wasu kwanaki masu yawa sannan Allah Ubangiji ya buɗe masu wata rana sai ya gano cewa ai abubuwa ne daban-daban cewa Allah Ubangiji ƙasa ya fara halitta amma kuma da ya halicce ta sai ya ƙaddara dukkanin abin da zai faru a cikinta amma a takdir ɗin ba daidai yake da alhalku ba wa kaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyami wadannan abubuwan Allah ubangiji bai bayyana su ba amma dai ya tsara su cewa za su fito amma dai ba su fito din ba mun gane kamar yadda Allah ubangiji yake fada walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasjudu mun gane kun ga Allah Ubangiji da ya ce wa laƙad halaknakum sun masawarnakum da annabi Adam alaihi salatu wasalam yake don ya ce sun maƙunna lil mala'ika muka cewa mala'iku kuma su sujada kaga da annabi Adam amma sai dole jami'i na cewa har mu din gaba daya a lokacin da Allah ta'ala yake yi wa annabi sallallahu alaihi wannan maganar annabi Adam alaihi salatu wasalam ai mu ba halicce mu ba amma a lokacin a halicce muke mun gane muna nan Allah ta'ala ya tsara mu tsaf yadda za mu zo amma dai bai fito da mu ba abinda ake kira sa da al'ibrat min al'adam da babu kai amma Allah ta'ala ya san kana nan kuma ya san za ka zo amma ba ka zo ba sai lokacin da ya ga dama ka zo sannan ne ake ganin ka yanzu ya halicce ka kenan amma tun kafin ka zo dama ya gama tsara yadda zai yi halicce ka tsaf da lokacin da za ka za a samu cikinka da lokacin da za a haife ka da lokacin da aka fito duniya mun gane to don haka wal ardu ba'da zalika dahaha Allah ta'ala ya riga yayi kasar ita ya fara yi amma da yayi ta tukunna bai yi komai ba bai fito da komai ba amma ya tsara komai zai faru amma dai bai fito da shi ba har sai da ya gama halittar sammai sannan kuma wal ardu ba'da zalika dahaha domin addahu shine akhraja minha ma'aha wa mar'aha aka fitar da koguna sannan aka fitar da makiyaya inda za a kiwo da inda za a yi noma aka tsara komai da komai amma sai bayan da aka yi sama aka gama ta tsaf an samar da duniya tsaf ta samu to sannan kuma sai Allah ubangiji ya fito da waɗannan shi yasa ka samu hadisin a muslim hadisin darimi a da imam muslim ma hadisin imam muslim a can farkon suratul an'am mun- mun tattauna a kansa cewa Allah ubangiji sayyidina abi huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa yace masa Allah ubangiji ya halicci ƙasa ƙasa wannan da muke takawa ranar ranar litinin ya halicci almakarih abubuwan ki wanda sai kayi aiki zaka samu kuɗi ranar talata ya halicci haske ranar laraba ya halicci al'ashjar bishiyoyi da sauransu ranar alhamis ya halicci dabobi ranar juma'a mun gane? kaga wannan bayan an gama wannan lissafin ne kun fahimci wannan? amma dama Allah ya kaddara duk zai yi wannan ɗin amma bai yi shi ba tukunna sai da ya gama yin samman da ƙasan tsaf sannan kuma sai ya zo ya kuma yi waɗannan abubuwan a wasu kwanaki shi ya sa malamai suke cewa annabi adam alaihi salatu wassalam abinda muka sani cewa Allah ubangiji ya halitta shi ranar juma'a fi akhir sa'a to ba wai a cikin wannan kwanakin guda shida bane ba mun gane ba a cikin su bane don abinda ake dauka Allah yayi sammai yayi kasai wa qaddara fiha qawataha cikin kwana biyu hudu kenan sannan yayi sama a cikin kwana biyu sai ka ce litinin a lahadi litinin talata laraba alhamis ranar juma'a kuma sai allah ubangiji ya hajjaci annaba adam a ranar juma'a mun gane to malamai suka ce kwata-kwata ba haka wani ba tsakanin halittar duniya da halittar annaba adam akwai miliyoyin shekaru mun gane akwai miliyoyin shekaru ko ɗaruruwan shekaru sannan ne kuma allah ubangiji ya halicci annaba adam alaihi salatu wasalam amma tabbas annabi adam alayhi salatu wasalam ranar juma'a Allah ta'ala ya halice shi wa fi akhir sa'a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin yinin da rana ta hudu a cikin sa shine ranar juma'a khairu yawmin tala'at fihi shams yawm al-juma'a ranar juma'a sai ce fihi khuliqa adam wa fihi udkhila al-janna wa fihi ukhrija minha a ranar juma'a na aka halitta annabi adam kuma a cikin juma'ar aka sa shi a aljanna kuma a juma'ar aka fitar da shi daga aljanna to ga wannan ba juma'a ɗaya bace mun gane tunda an dade da halittar annabi adam alayhi salatu wassalam tun kafin a hura masa rai sannan da aka hura masa rai kuma sai aka sa shi aljanna kuma aljannan nan ya tabawwa minha haisu ya sha har zuwa lokacin da ya yi abin da Allah ta'ala ya hana shi sana Allah Ubangiji ya fitar da shi kun ga duba juma'a ɗaya bace ba mun gane wannan da wannan malamai suka ce kwata-kwata ba a wannan juma'a ta ƙarshe da Allah ta'ala ya halicci sammai ba a cikin ta ya halitta na ba Adam alaihi salatu wasalam akwai shekaru da Allah Ubangiji ne kadai ya san yawansu da suka shuɗe kafin Allah Ubangiji ya halitta annabi Adam alaihi salatu wasalam domin suka ce za ka iya fahimtar haka ma da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa sai mala'iku suka ce da shi a taj'alu fiha mai yufsidu fiha wa yasfiku dima domin suna da experience na cewa an sa wasu a duniyar nan sun yi barna sun fusata ta Allah ta'ala ya shafe su gaba daya an halicci wasu sun zauna a duniyar nan kafin annabi adam alaihi salatu wassalam amma sun yi ta zubar da jini Allah ta'ala ya gama da su ya share su gaba daya mun gane shi yasa da Allah ubangiji ya so ya halicci annabi Adam alayhi salatu wasalam ya ga yawa mala'iku sai suke rifarin ga wancan abin da ya faru cewa ba duniyar nan tunda mu muna tabauta maka muna zaman lafiya ai ba sai an yi kowa ba Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba mun gane a wannan lokacin an gama yin duniya tatas an yi aljanna an yi wuta an yi komai da komai amma Allah ya kaddara zai annaba Adam amma mala'iku bai san ma cewa zai annaba Adam mun fahimci wannan to sannan fadin Allah ubangiji a da yake cewa wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin ko Allah ubangiji a nan gurin bai ce sawa'an lisa'ilin ba wa qaddara fiha aqwataha في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين sai Allah ta'ala ya halici wato sammai guda bakwai a cikin yini biyu amma duk a ƙarshen waɗannan ayoyin Allah Ubangiji bai ce sawa'al lisa'ilin ba mun gane saboda su sammai da ƙasa akwai wasu halittu a cikinsu waɗanda ko da su sun ce sun zo suna masu ɗa'a zuwa ga Allah ta'ala su waɗannan na cikin sun ba lalle bane su yi wa Allah ta'ala ɗa'a ne mun gane akwai mutane akwai aljanu akwai kafirai akwai su fir'auna su hamana su wane ne da a ciki kaga su waɗanda ba su yi wa Allah ubangiji ɗa'a ba mun gane shi yasa za mu ga da ƙasa da sama guda biyu ne itiya wannan tasniya ce ko dawan aukar ƙalata sai su duka biyu suka ce a taina tsa'i'ina amma suka zo da jami'i da ya ga dama sai ce a taina tsa'i'aini ko tsa'i'ataini in su biyu ne mata amma sai ce tsa'i'i ne zo da jami'i saboda da su da abin da yake cikinsu ne kuma in su sun yi da'a to kuma sauran abin da ke cikin su ba su sani ba za su yi da'ar ko ba za su yi da'ar mun gane wannan Hassan al-Basri rahimahullah amin yake cewa da a ce da Allah ta'ala ya ce da kasa da sama su zo sai suka ki su zo to da sai Allah ubangiji ya musu azaba da sai Allah ta'ala ya azurtar da su shi yasa sa'alabi kamar yadda imam al-qurtubi ya kaito a karkashin wannan ayar yace akwai hadisi a annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tambaye Allah ta'ala yace ya ubangiji da kace ƙasa da sammai su zo inda sun ce ba za su zo ba da me zaka musu sai Allah ubangiji yace zan sa wata dabba ne daga cikin dabbobi na talaqume su kawai shikenan magana ta mun gane saboda duk wani girman da kake gani na duniya yar karama ce in ka hada ta da Allah yar kankanuwa ce shi yasa wanda zai ce maka wai Allah ma yana cikin duniyar nan da za ta sa kamar ma bai san girman Allah bane yar karama ce ko a cikin duniyoyin da ake ba mu labari da Jupiter da Mars da waye da waye za ga duniyar ai tana da cikin mafiya kankanta mun mun gane ba wani girma gare ta ba ita din ma da take da take dauke da mu in Allah ya gada ma kawai laƙume mu za a yi shi kenan maganar mata kare kuma ba wanda zai cewa Allah saboda mai ka laƙume mu la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna mun gane to sai annabi Musa alayhi salatu wassalam yake cewa ya ubangiji wannan wace dabba ce ya Allah ta'ala ya ce da shi jurmun min ajrami wasu ne wasu manya-manyan halittu ne daga cikin halittuna sai ce tana ina yanzu dabbar sai Allah ta'ala ya ce fi ilmin min ilmi kawai tana cikin ilimi na wato ba za ma ka iya daukan wannan ilimin ba saboda haka kaga a sun zo sun yi da'a amma da za su ce sun kangare wa Allah ubangiji da sai Allah ya gama da su a take Allah ta'ala zai dauki mataki a kansu amma mu kun ga sai Allah ya ce eh mu ce a'a ko wasu daga cikin mu su ce a'a Allah ya ce a tsaya a nan gurin su kuma su ce ba za mu tsaya ba Allah ce a tafi sai ba za mu tafi Allah ce a tsaya sai ba za mu tsaya ba kuma Allah yana kallon mu kuma yana mana duk abin da muke so kaga wannan rahama ce da jinkai na Allah sa Allah Allah subhanahu wataala amma manyan manyan halittun da kake gani da za su saba Allah ubangiji ya ce ga yadda za su ce ba za a yi haka ba to da tunan Allah ubangiji zai gaba da su to don haka dai wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها تسأل الله تعالى وقوة سما وهين الأمر انت yadda kowace sama za ta kasance aka yi mata wahayi da mala'ikun da suke cikinta da abubuwan da suke cikinta da halittu da duniyoyin da suke cikin sama kowace daga cikin bakan nan aka kaddara mata waɗanda su zama suna cikinta da yadda za ta kasance duka wa zayyana sama a duniya bi masabih wa hifzan kuma sannan muka kawata sama duniya bi masabih da da fitulu wa hifza kuma da da wani karo da wani tsaro ai wa hafaznaha hifzan muka ba ta tsaro wanda yake tsaro na gaske to an kawata saman duniya an kira wuta saman duniya saboda ita ce take kusa da ƙasa in ka yi la'akari da sama ta biyu da ta uku da ta hudu har zuwa ta bakwai sama ta ɗaya ita ce take kusa da da duniya ita ce take kusa da ƙasa shi yasa ake kiranta da sama'ud duniya mun gane yawa amma ba dan in ka daga kai zaka iya ganin samar ba ma nisan da ke tsakanin ƙasa ɗin da sama ɗin ido ma ba zai iya hango ainihin sama ba sai dai ya riski kawai wasu abubuwa idan abu ya nisa ba ka iya hango shi yadda yake sai dai ka hango alamun cewa yana to amma duk da haka Allah ce ita saman duniya saboda ta kusa da ƙasa to Allah ta'ala ya ce ya mata ƙawa ya ƙawata ta bi masabiha da da masabih sune fitulu waɗannan fitulun sune annujum a su ne taurari mun gane ko taurari to kenan taurari a sama suke a makalkala a jikin sama ko kuma ya al'amarin yake malamai suka ce su ba a sama suke ba suna daga cikin abin da Allah ta'ala yake cewa ma bainahuma balaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma wannan suna bainas sama'i wal ard kamar su gajimarai su wata da sauran manya-manyan taurari da su kansu taurarin duka suna tsakanin sama da ƙasa ne mun gane yawa idan da za a samu irin abin da ake cewa kamar candelier idan aka makalo ta a sama kai da kake kake karkashin ta ita kai tana sama amma kaga asali ba a makale a makale take amma ba a jikin saman take amanna ba ba kamar wannan abin da yake yake amanna a jiki ba mun fahimta amma saboda nisan da ke tsakanin taurarin da sama da kuma ƙasa kai sai kake ganin waɗannan taurarin kamar amanna suke a sama wal kuma ba a ta ba a jikinsu suke ba haka Allah ubangiji ya tsara su don su zama sun yi wa saman ado mun fahimta dama su taurari Allah ubangiji ya yi su kamar yadda malamai suka ce don dalili guda uku na farko su yi wa saman ado na biyu kuma wa hibza shine wannan wanda Allah ta'ala ba da labari dan su bawa saman karo duk wanda zai zai ratsa ba za su bashi ya ratsa ba mun gane shine hibzan din ya wato karo da Allah ubangiji ya ba wannan saman da muke gani na uku kuma yana cikin fadin Allah ta'ala wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wato an sanya alamomi a sama sannan an sanya taurari ga waɗanda suke tafiya a cikin sahara da waɗanda suke tafiya a cikin teku da waɗannan taurarin suke iya gane hanyar da za su bi su je inda suke son su je da kun ga a cikin sahara babu babu waɗannan allunan na gefen titi za a ce maka kaza saura kilomita kaza babu ko da akwai babu gurin tsallakawa yara ko gurin tsallakawa dabbobi babu kawai rerayi ne kawai amma ayari sai su bi su je su kuma inda suke so ba tare da sun bata ba teku da akalla yake da zurfin kilomitoci kuma yana da fadin da baka iya hango komai saboda fadin sama zaka ce tsammanin ko ya hade da sama da ƙasa ne amma duk da haka sai mai kwale-kwale ya ko jirgin ruwa ya hau kuma ya je inda yake so kai tsaye ba tare da ya bata ba kaga kenan akwai abubuwan da yake kalla a sama wanda kai baka da shi wanda baka san shi ba kai dai kawai a zaune kace a cikin kwalakwalan ana tafiya da kai amma baka san me ake yi ba tukun mun fahimci wannan to waɗannan su ne dalilan da Allah ta'ala ya halicci sammai saboda su don su zama ado ga sama don kuma su zama a hibzan wato su zama sun ba sama karo sannan kuma don su zama alamomi da masu tafiya za su yi amfani da su wajen gane ina za su je ko kuma in sun bata su gano ina hanyar take kuma ya za su je inda suke so su ce Allah ta'ala ya ce wa hibza da kuma karo a sama Allah ubangiji ya tabbatar mana da cewa tana da karan gaske shi yasa ko hadisin Isra'i da Miraji in mun dauka zamu ga da mala'ika Jibril ya zo ya kwankwasa sama ta farko sai da aka tambaye shi waye yace Jibril ne aka ce da kai da wa yace da ni da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na aka tambaya an ce ya zo ne ya ce eh an ce ya zo shi ya sa ya zo to sannan suka bude masa ya shiga kaga ce na akwai karo sosai akwai hibs ba wani wanda ya isa ya shiga wannan sama babu shi kwata-kwata duk wani wanda zai ce maka ya je duniyar wata ya je wani waye malamai suka ce duk wani tsauni suke zuwa su je su zauna mun gane kawai wani tsauni suke zuwa su sama shi yasa wanda za a ce maka gashi shine na farko wanda ya sauka akan duniyar wuta an dau hotonsa ko to sai a ce shi mai hoton shi fa ko kuwa kamar a nuna mana an nuna wata kyamara wata kato aka ce wannan ita ce kyamara ta farko a duniya ko to kuma kyamarar da aka dauki wannan din ba mun fahimta to da ka da ko sai ne hankali ne na hankali wanda ba ma iya tunani mu gane su mun gane so a ina a wata yake a sama ta daya yake ko a ta biyu ko wata duk malamai sun tattauna wannan kuma wannan a naku ne ku je ku bincika ku gano yadda abin yake amma abin da suka ce duk abin da ka gano a iliminka na astronomy ko na ma menene dole ka rika kara shi da ayoyin Allah da suke cikin alkurani sai zama na abin da Allah ubangiji ya faɗa shine daidai kai kuma ka je ka kara bincike in ka kara bincike tana iya yiwa ka gano abin da Allah ubangiji din ya faɗa shine daidai an fahimci wannan babu wani addini da yake tafiya daidai da shi kansa kimiyya din irin addinin musulunci mun ba mun fahimci wannan shi yasa tuntuni aka yi watsi da bible saboda dai ba yadda za a yi ne amma za ga ba wani binsu suke yi ba kuma su fito su ce maka ma ba su da addini ya fi musu sauki saboda bible daban kuma abin da yake faruwa a duniya kuma daban amma littafin da yake tafiya da rayuwa kafa da kafa shine alkurani duk abin da Allah ya faɗa ko da science science bai proving ba to in tafiya aka ƙara bincike sai ya zo ya fi rubin abinda Allah ta'ala ya faɗa shi yasa da yawansu suke musulunta wallahu ta'ala a'ala lokaci yayi to zalika taqdirul aziz alim wannan abinda aka faɗa maka tun daga faɗin Allah ta'ala qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn har zuwa nan gurin wannan tsari ne taqdir tsari ne na al-aziz mabuwayi al-alim kuma wasani mun sha maimaitawa ba sau ɗaya ba sau biyu ba Allah ta'ala yana daga cikin sunansa akwai al'aziz amma izza ɗin nan iri uku ce akwai izzatul ƙahar izzatul ƙahar akwai izzatul ƙadar akwai izzatul imtina izzatul ƙadar shi ne babu wanda ya kai ƙadarin Allah ta'ala ba wanda ya kai kima da girma na Allah Ubangiji babu duk wani abu da ka sani yana da girma yana da kima bai kai Allah ta'ala ba izzatul qahar babu wani abin da Allah ta'ala ba zai iya tirsasa shi da tsananin karfi ba babu shi kwata-kwata da aka ba wanda yake cin galabar Allah ta'ala duk wallahu galibun ala amri duk abin da Allah ya tsara zai yi dole shine zai yi ko kowa baya so sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Abdullahi dan Abbas inda a ce duniya za ta taru da na farko da na ƙarshe in su hawa jinnu ha ala an ya zurru ka bishai illa ya zurru ka bishai in illa ma kataballahu laka au kataballahu alai in duka duniya da na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu za su taru akan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai komai ba sai abin da Allah dama ya rubuta zai same ka haka in dukkan su za su taru akan su amfanar da kai ba za su yi amfanar da kai ba sai abin da Allah ta'ala ya baka so ba wanda ya isa ya galaba akan Allah ta'ala amma Allah yana da tsananin karfin da yake tankwara kowa ba wanda isa ce Allah ba zai tankwara shi ba suka ce ta biyan bukata da kake gani mutum ya shiga ban daki ya biya bukatarsa wannan kariya ce ta Allah da ga mutum yana ce masa celebrity ana ce masa waye ko wata yar gayu ko wata yar tana ta ƙarya da sauransu amma akwai lokacin da take zuwa ta tsugunna ta biya bukata dole ta kuma ba yadda ta saboda karfi da Allah ta'ala yake yake tankwara kowa dole sai ya biya wannan bukata to akwai abubuwa da yawa waɗanda Allah ta'ala yana nuna mana ƙarfinsa na ƙahariyarsa subhanahu wata'ala to sannan akwai izzatul imtina wani abu na tawaya baya shigar Allah ubangiji Allah kammalalle ne ta ko ina ko ka so ka yaba masa tawaya ba zai yi ba kwata-kwata waɗannan su ne suka tattaru suka ba da sunan Allah ubangiji al-aziz sannan al'alim kuma masani shi al'alim mun sha ambatawa ko ya zama sifa mushabbaha ko ya zama siga mubalaga amma dai Allah ta'ala masani ne irin ilimin da babu wani abu da Allah Ubangiji bai san shi ba duk abin da ya wuce Allah ya san shi baya mantawa abin da zai zo gaba kuma Allah ya san shi bai jahilce shi ba sannan kuma ya san yadda zai zo a daidai lokacin da zai zo kuma da kamar yadda zai zo ba wani abu da Allah ta'ala ya jahilta shi yasa dangane da daqa'iq na ilimin Allah ubangiji Allah ya ce wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha haka ne ko komai wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin duk abin da ka sani Allah ta'ala ya san shi ganyen bishiya a lokacin da zai fado Allah ya sani ya san wannan ganyen rana kaza zai fada daidai minti kaza zai fado kasa Allah ya san komai babu abin da bai sani to me wannan yake nuna mana ashe ka sani cewa duk halin da kake ciki Allah yana sane da kai wannan shine abin da kawai ake so ka fa'idanta da shi samara din kenan ka shiga daki ka rufe ba kowa ka kashe fitila ka dauko wayarka zaka fara shiga inda kake so ka shiga to ka sani Allah ta'ala yana ganin ka ya san kuma halin da kake ciki da haka mai imani duk lokacin da ya tuna Allah ta'ala yana sanar da halin da yake ciki in a wahala yake sai ya samu kwanciyar hankali in kuma wata sharholi ya zai yi in yi tuna Allah ta'ala fa ya san halin da yake ciki to sai ya sassauta ko ma ya daina gaba ki daya wannan shine fa'idar gaya mana waɗannan sunayen da Allah ta'ala yakan yi a irin waɗannan ayoyi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangije gafarta mana على ملائكة
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله